إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أخلص عملا وأسوبه لا أكثره يقول الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة باب ذكر الموت والاستعداد له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموتى رواه الترمذي وابن ماجه وابو نعيم وعن ابن عمر انه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الانصار وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول يا رسول الله اي المؤمنين افضل قال احسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا ولما بعده استئدادا أولئك الأكياس أخرجه ابن ماجه ومالك رحمهما الله وعن شداد بن عوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا رحمة الله عليهم قوله عليه السلام أكثر ذكر هادم اللذات كلام مختصر وجيز قد جمع قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه نزت لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل اعلموا وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أن شدائد الموت وسكراته وغمومه وغمومه هو الخدب الأفزع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها طعمها أكره وأبشع فيا أيها المهملون الغافلون تيقظوا فإليكم يوجه الخطاب ويا أيها النائمون انتبهوا قبل أن تناخ للرهيل الركاب قبل هجوم اللذات قبل هجوم الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات ومذل الرقاب تيقظوا وانتبهوا للعمل والاستعداد قبل فوات الأوان قال بعض العلماء إلم أنه جدير بمن الموت مسرأه والتراب مدجأه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه جليسه والقبر مقره وبدن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يكون له فكر إلا في الموت والاستعداد له وقال رحمه الله اعلم أن كثرة ذكر الموت تشغل عن المعاصي وتلين الكلب القاسي وتذهب الفرح بالدنيا وزينتها وزخارفها ولذاتها وتهص الأبد على الجد والاجتهاد في الطاعات وإصلاح, وإصلاح الأهوال وجميع الشؤون والتنسك من حقوق الله وحقوق خلقه وتنفيذ الوصايا وأداء الأمانات والديون واعلم رحمك الله أن مما يعينك على الفكرة في الموت ويفرغك له ويكسر اشتغال فكرك به تذكر من مضى من إخوانك وخلانك وأصحابك وأقرانك وزملائك وأساتذتك ومشايخك الذين مضوا قبلك وتقدموا أمامك كانوا يحرسون حرصك ويسعون سعيك ويعملون عملك ويعملون في هذه الدنيا عملك وقست المنون أعناقهم وقسمت زهورهم وأسلابهم وفجأت فيهم أهليهم وأهباءهم وأقرباءهم وجيرانهم فأصبحوا آية للمتوسمين وإبرة للمعتبرين فعليك يا عبد الله التنبه قبل فوات الأوان فإن شر الحسرة والندم هو ندامة العبد عند الموت وعند فوات الأوان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا رحمكم الله أيها الإخوة اعلموا رحمكم الله أن الناس في ذكر الموت على أقسام ومنهم المنهمك في لذاته المثابر على شهواته المذيء ما لا يرجع من أوقاته لا يقدر له الموت على بال ولا يحدث نفسه بزوال وإن ذكر له الموت نفر وشرد وكأنه لم يسمع قول الله جل جلاله كل نفس ذائقة الموت وقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يهرس هرس مقيم ويسير إلى الآخرة سير مجد كأن الدنيا عنده حق اليقين والآخرة ظن من الظنون نعوذ بالله من الغرور والخذلان وقسم آخر وقليل ما هم نسأل الله أن يجعلنا منه من أزيل عن عينيه قزاها وكشف عن بصيرته أماها وأردت عليه الحقيقة فرآها فلبى المنادي وأجاب الداعي وشم الابتلاء فيما فات والنظر فيما هو آت وتأهب لهجوم هادم اللذات واستعد لهلول الشتات والانتقال إلى محل الأموات قال ابن السماك عليه رحمة الله إن الموت لم يبقوا من الموت ولكنهم يبكون من حسرات الفوات فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها ودخلوا دارا لم يتزودوا إليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يختم لهم بالصالحات أعمالهم ونسأل الله عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضي ومسلمين قلوب التام تيو al'amarin da dukkanmu muke jiransa kuma yake biye da kowanmu shi ne a ƙarshen rayuwa wato mutuwa dukkanin abubuwan da muke kuka da su kuma muke da suka zan mana damuwa da tsatsa a zukatanmu sababin su gafala ne zanabai da shagaltuwa da soye-soyen zukata abin da ya kai ga mantawa da makomarmu wannan shi ke jawo mana galibin abubuwan da muke fama da suna daga illoli a cikin rayuwarmu wanda ke tuna Allah yana tuna ranar gamuwa da Allah akwai fatan zuciyarsa ta tausasa kuma ayyukansa su gyaru ya yawanta ayyukan alheri kuma ya taƙaita munanu da haka muka yi hudubar da taken cewa mutuwa aya ce Allah madaukin sarki yana cewa dukkanin mai rai zai ɗanɗana mutuwa wannan babu makawa haka yake a nassi kuma haka yake a haƙiƙa abin da ke aukuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a farkon ayatu ayar suratul mulk cewa albarkokin Allah sun yawaita wanda mulki ke hannunsa kuma shi mai iko ne akan komai wanda ya halitta mutuwa da rayuwa don ya jarraba ku wane ne zai fi kyawun aiki a cikin ku wato kamar yanda wato aka fassara wane ne zai fi kyawun aiki wato mafi ya zama mafi ikhlasi kuma mafi zama daidai ikhlasi shine ayi don Allah daidai kuma shine ayi daidai da shari'ar Allah kar ayi bid'a ko jahilci Allah ya halitta mu ya rayar da mu ba dan hidimomin rayuwar duniya ba waɗannan tsani ne don a samu damar rayuwa amma manufar ita ce a yi aiki nagari domin Allah kuma a yi aikin da Allah ta'ala ya ce a yi duk wanda bai yi don Allah ba kuma bai yi abin da Allah ya ce a yi ba to bai yi abin da Allah ya halice shi domin sa ba rayuwarsa da mutuwarsa za su zama masa hasara Allah kiyaye Al-Imamul Qurtubi rahimahullah a cikin kitabu Tazkira littafin fadakarwa ya babi da ke tunatarwa akan mutuwa ya kawo waɗansu hadisai kaɗan daga ciki a nan muka kawo abu huraira Allah da shi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yawaita tana abin da ke rushe jeje daɗi na duniya wato mutuwa wanda Tirmidhi da Ibn Majah da Abu Nu'aym sun rawaito hadisi haka ne Ibn Umar radiyallahu anhu ma yake cewa wata rana ina zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya zo cikin mutanen Madina ya sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da shi ya manza Allah wa cikin mumane kan wane ne mafifici sai manza Allah sallallahu alaihi ce masa wanda yafi su kyawun halaye wanda halayen su suka fi kyau shi yafi ko da mutum yana da yawan sallah yana yawan salati yana yawan ibada idan halayensa ba su da kyau to wanda yafi shi kyawun halaye ko da yana da raguwar ibada ta nafilfili zai fi shi daraja a gurin Allah babu shakka sannan ce wane ne kuma cikin muminai ya fi dabara ya fi wayo ya fi hangen nesa sai ce wanda ya fi su yawan tuna mutuwa kuma wanda ya fi su tanadi domin abin da zai zo bayan mutuwa ya ce waɗannan su ne wayayin mutane farkakkun mutane imamu malik da ibn majah su ruwaito wannan shaddad ibn awas Allah da shi ke cewa annabi tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya ce mai wayewar kai mai basira shine wanda ke wa kansa hisabi yana waiwaitar abin da yake yi a cikin rayuwa ta yau da gobe don ya gyara kyakkyawa sannan ya guji mummuna kuma ya ƙara kyakkyawa kuma ya gyara mummuna yake cewa sannan yake aiki domin abin da zai bayan mutuwa amma rago mai duhun kai mai kullallen kai shine wanda ke bi da kansa abin da ransa yake so kuma yana ta buri cewa Allah ya bashi rahmarsa da afuwarsa da gafararsa ba tare da aiki ba wannan babu shakka akwai gafala da rudin shedan wanda kuma shine abin da yafi yawa a rayuwar mu ta yau Kudubi yake cewa malaman Allah jikan suna cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tuna abin da ke rushe ko mai rushe jin dadi na duniya magana ce takaitacciya amma kuma fa wa'azi ne da ya kai matuƙa domin idan mutum yana tana mutuwa bisa haƙiƙa to abin ma da yake ciki na jin daɗi na yanzu zai rage masa ainihin armashin daɗin yawwa ba zai shagala ba kuma ba zai damu da burin jin daɗin a nan gaba ba saboda ya san cewa in ma ya same shi to zai katse zai mai da hankali ne kan abin da zai tallafe shi tallafa masa ya bauta wa Allah domin neman jin daɗin da ba zai katse ba shine na lahira don haka wannan magana ce wadda take ta kai matuƙa wajen jan hankali da haka mu sani ya ku uwa al'amarin mutuwa da magaginta da damomin da za ta zo da su musamman ga waɗanda suka gafa da suka shagala da duniya abin ba ɗan kaɗan ba ne shi ne babban al'amari shi ne tashin hankali mafi muni wanda duniya ta yi ainihin saiwa cikin zuciyarsa lokacin da za a ɓamɓare shi daga cikinta tashin hankalin ba ƙarami ba ne mu yi taka tsantsan mu farka mu mayar da hankali zuwa ga tanadin makomarmu mu kyautata ayyukanmu kafin kutsowar mutuwa kafin abin da zai yanke jin daɗi ya zo abin da zai abin da ke watsa jama'o'i abin da ke kaskantar da wuyayen masu girman kai mu farka mu yi aiki da gari mu tanadi ayyuka na alkhairi kafin lokaci ya wuce wani malami cikin malamai magabata yana cewa sani cewa duk wanda ya zama mutuwa ita ce take jiransa kuma haka ne kowa kowa mutuwar yake jira sannan a ƙasa zai kwanta kuma zai fama da tsutsa da shanye jikinsa Allah ya kaddara mai rubewa ne wanda galibin mutane haka ne kuma munkarin da nake za su zauna da shi su tambaye shi kuma dole zai zai kwanta a kabari zai zama tabbatarsa cikin ƙasa ne kuma alkiyama ita ce lokacin da aka ajiye za a gamu da Allah a yi hisabi da ƙarshe aljanna ko wuta dole za a halarci wani to ya kamata ya cancanta ga wannan bawan ya zamanto tunaninsa mafi rinjaye mafi yawa shi ne wannan al'amarin tunaninsa a game da mutuwar da tanadi domin ta saboda haka wannan sai ya zama ya saita ayyuka na duniya mutum ko da shekara ɗaya ko gajeren lokaci zai yi yana da buƙatar guzuri na rayuwar to amma dai sanin abin da za ka aikata kyakkyawa ya taimake ka bayan mutuwa da kuma sanin mummunan abu da zaka kiyaye don kada ya cutar da kai a bayan mutuwa shine muhimmin abin da ake so a tuna da shi mu san cewa babu shakka in muna yawan tuna mutuwa to zai tausasa zakatanmu bushewar zuciya da muke gani a yau yana haddasa sabon Allah da zalunci da abubuwa na gafala da yawa zai yi sauki sha'awar kawace-kawacen duniya da suke damun ya zama ko da Allah ya bamu abin da zai taimake mu mu rayu din ba ma godiya mu gamsu abin da muke buri shine ainihin buri sosai da yawa to wannan duka zamu samu sassauci in muna tuna cewa lokaci fa yana nan zuwa ko kusa ko nesa ko nesa ma in kusa ne ai ko nesa ma kusa ne wallahi saboda haka sai mu yi kokari mu sauke haƙƙin Allah ko mu kwabe daga haƙƙoƙin bayin Allah subhanahu wataala abubuwan da suka kamata na wasiyoyi mu zartar da su abin da ya shafi ba da amana da biyan basussuka mai wannan lallai ne tuna baya ko tuna abokai tuna ‘yan uwa tuna iyaye da kakanni tuna malamai tuna abokai tuna sarakuna kowa in ka tuna baya ba irin jinsin mutum da ba za ka tuna cewa akwai shi ba amma ya riga ya tafi ya bar duniya ya koma lahira waɗanda suka fi ka wadata wanda suka fi ka matsayi wanda suka fi ka basira wanda suka fi ka kowane abu a duniya suka fi ka burinta suka fi ka ƙoƙari da samun dama a cikinta da ma jin daɗin duka ainihin ta tafi da su sawa'un daga kafirai da basu imani da Allah ba daga cikin ainihin musulmi don haka wannan lokaci ne kawai ake jira kowanmu idan lokacin ya yi dole za a tafi da haka muna tunatarwa wajibi mu tunatar da kanmu wannan don haka kada ya zama tuna mutuwa in ya zo mana kawai ɗacin cewa za mu rabu da ita shine kawai za mu rabu da duniya kama za mu yi fama da magagin mutuwa raɗaɗinta ba wannan ne abin da ya kamata mu yi tunani ba a'a tunanin menene za mu fita da shi daga wannan duniyar kada mu yi tunanin cewa in mutuwa ta zo za ta raba mu da gidajenmu da iyalanmu da kaza wannan haka yake babu makawa to amma menene madadi in ka mutu ka bar gidanka ka bar iyalanka ka bar ƴaƴanka ka bar kuɗinka ka bar komai da abin da kake bukatarsa ko kake ainihin gadara da shi a duniya to idan ka samu rahamar Allah to abin da ka samu ɗin Allah zai baka fiye da shi kuma iyalanka da sauransu duka Allah zai riskar da su ainihin matsayinka cikin rahamar Allah saboda haka baka da tsoro a gabanka kuma baka da bakin ciki a bayanka amma idan ya zama baka samu rahmar Allah ba baka samu afuwarsa ba to damoyin ba su da iyaka an rasa abin da ake jin daɗin sa a duniya sannan kuma ga tsoro da tashin hankali da ma azaba ainihin a makomar saboda ba a yi tanadi mai kyau ba da haka mu zamanto tunaninmu ga mutuwa shine tunanin mutane na gari waɗanda kullum suka tuna to yana ƙara musu son Allah ƙara musu ainihin son kyawawan ayyuka tsakaninsu da Allah tsakaninsu da bayan Allah wannan shine abin da za mu yi sannan kuma ya ƙara mana ainihin nisantar zunubai tuba daga laifuffuka kada mu zan masu jinkirta tuba don mutuwa ba a san za ta ainihin kutso ba ba wani lokaci ko dare ko rana cikin ƙuruciya ko sai an tsufa wannan duka gaibi ne mu yi aiki da abin da muke ciki a halin yanzu abin da ya wuce ya wuce kyakkyawa ne ko mummuna ne abin da zai zo kuma nan gaba gaibi ne ba mu sani ba amma yanzu da muke ciki mu kokarin mu kyautata halin da muke ciki bakin ciki da dana sani mafi yawa wato yana jiran wanda ya sakaci da rayuwarsa bai kiyaye ba bai taka tsantsan ba wanda ya biye son zuciya da burinta kawai yana ta ainihin jinkirtarwa da ayyukan alheri ko tuba bakin ciki da damuwa da dana sani suna jiransa don haka mu mai da hankali don neman Allah ta'ala ya kare mu daga wannan mummunan ƙarshe ko kuma mummunan sakamako mutum ya zo fita duniya yana mai dana sani kan kubcewar abin da ya kamata na alheri lokaci ya ƙure sannan abin da kuma zai guda na fushin Allah ya yi sakaci abin har ya riske shi Allah ka yi mana afuwa Allah ka sanya ayyukanmu na alhairi su zama ayyuka na alhairi zama su ne ƙarshen ayyukanmu Allah ka ba mu rayuwa ingantacciya sannan mutuwa kuma madaidaiciya allama izal islam wal muslimin wa zilla shirka al mushrikin wa dammar a'da addin musul ibarakal muwahhidin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين وألهمنا بالصالحين اللهم جنبنا الفتن وما زهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما زهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما زهر منها وما بطن أعوذ بك اللهم من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكره على آلائه ومن يزيدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله